لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu na kusa waɗanda suke ganin mu kai tsaye suke sauraronmu da kuma waɗanda za su ganmu kuma su saurare mu ta hanyoyin yaɗa bayanai na zamani sunana abu abdulrahman muhammad awal adam albani zaria wannan kaset da kake saurare shine kaset ɗin da muka yi wa lamba da cewa muƙaddimar tafsiri b wato muƙaddima ce ta tafsirin alkur'ani wadda za mu ainihin fara gabatarwa daga bana insha allahu ta'ala a yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 25 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da 27 ga watan jun shekara ta 2008 Allah madaukakin sarki ya taimake mu da Allah wanda ya saurari wannan kaset din sai ya je nemi na farkon shi domin wannan kaset din shine na biyu to akwai ainihin na farkon shi amma lambar ba da lamba July watan July wato watan july amma lambar kasar din ba da lamba ɗaya biyu ba ne lambar ab ne abin da ya sa ni da kaina nake sa wa kasusuwa na suna ni da kaina nake musu lamba saboda ina da wani tsari ne na computer database wadda nan gaba za a zuba kasusuwa idan baka neme su da sunan yankan da ne musu ba to ba za ka taɓa samun su ba don shigantakar computer kenan idan aka sa muƙaddima b idan ka je ka sa shimfiɗa b har abada ba za ka gan su ba in ka sa shimfiɗa wan har abada ba za ka gansu ba sai sunan nan da ka ji na raɗa musu kuma sunan ma matsalar sai ka dubiya na sa kamar yadda nake sa darul hadis din nan ba a ɗaya nake sawa ba a biyu nake sawa ba daru ba ne daru ne dal ɗin yana da alu a gaban shi to haka double a ka'ida ce ta transliteration darul hadisi salafiyya haka to duk abubuwan yadda ka ji shi yasa ni nake yin su ni nake sa musu suna saboda ni abin ni na san abubuwan da na tsara gaba in Allah madaukakin sarki ya so don abubuwan su gudana daidai da yadda ya kamata Allah madaukakin sarki ya taimake muna yin shimfiɗa ne dangane da matsalolin da ake kuka da mu a kansu waɗanda ainihin waɗannan matsalolin suna nan da ainihin ɗimbin yawa mun dai tattauna iyakar abin da za mu ainihin wato iya tattaunawa insha Allahu ta'ala wanda daga ƙarshe muka baiwa jama'a shawara akan su yi ta'awuni alal birri wa taqwa Allah madaukakin sarki ya guda Allah ya madaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan su ne ainihin wato abubuwa in Allah madaukakin sarki ya so daga ƙarshe dai kawai bayanin da na yi shine waɗannan ayyukan da na ce zan yi jama'a idan wani ya ga zai shiga wani aikin alheri kai ce to ai malam ya tattare ya hana ban hana ba misali buɗe bakin nan da na ce idan su malam musa suka zo min da bil ɗin cewa naira dubu ɗari biyu ce za ta yi musu buɗe baki kai kuma ka iya zuwa da ƙarin naira dubu ɗari ko naira dubu ɗari biyu don a faɗaɗa madadin idan za a rinka soyo yan shila sai a rinka haɗowa da soyayyen kifi misali ko yawwa to ban hana ba kar wani ya ce to ai kuma diya tattare ban tattare ba aikin kofa aikin alheri tana da yawa ina fata an gane haka waɗancan abubuwa da muka ce na ɗaukan nauyin gudanar da tafsiri da sauransu kamar misali akwai magana da na manta malam janareton da za mu sa a wannan wurin ba janareta ne irin waɗannan janaretocin ba jama'a irin wannan janareta wanda in ba wuta ba zai ɗauka mana iya kwandishan ba so muke ko da wuta ko ba wuta babu bambanci don za mu zo har da abin dafa shayi a nan duk za mu kakkafa wanda da ruwan sanyi da sauransu eh haka haka ko ka'aba ka shiga akwai ruwan zafi akwai ruwan sanyi in ka zo alwala ka da ruwan zafi kake so za mu sassa hita a masallaci da a bayi da sauransu in wankan janaba ya kama ka kana cikin masallaci ba za ka iya ruwan sanyi ba sai ka kunna ga ruwan zafi nan to janareton kar ku samu ba janaretoci irin waɗannan ba ne ku samu mechanical engineers ɗinku ku faɗa musu irin abubuwan da za a sa sai su ba mu capacity generator irin wanda zai iya ɗauka kar ku yi tunanin cewa ai wannan kuma zai iya ɗauka amma zai yi tsada ba ruwanku Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to don haka ban hana kowa ya taimaka ba jama'a na yi wannan kan da garkin ne don ka ai kuskuren fahimta ko kuma wani ya ga cewa da dai ya yi nufin taimakawa amma kuma ya ji wannan sawun giwa ya take na raƙumi a'a wallahi ba na rufe maka kofa alheri ba ne aljanna ce ni ma nake nema kai ma kai kokari mu shiga tare Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a in muka dawo matsalolin da muke magana ana kuka da mu a kansu su matsalolin kamar yadda na ce suna da ainihin wato abin nan suna da yawa kwarai da gaske sai dai bari mu biyo su kamar haka magana cewa ba na sauraron mutane in sun zo gidana wato gaskiya in kana son ka zo gidana in saurare ka za ka nemi appointment ne da ni sai in sa maka lokaci in sa maka rana da za ka zo kuma in ce maka kar ka saba don ba zan yi maka african time ba in na sa maka karfe takwas na safe ranar litinin kar ka ce za ka taso karfe takwas daga gidanka wani nake nufi karfe takwas din nan to te maka kana kofar gidana to in ka zo ni zan faɗa maka yadda za ka yi sallama da ni duk zan faɗa maka komi da komi to amma kawai in kai shahada ka taho to in aka yi daidai da ni kuma na fito ka ce ka zo wuri na sai in ce a ba ni ba ne sai a juyin duniya ko daga ina kake sai in ce ba ni bane ce na yi maka alkawari za ka ce a sai in ce ba ni bane sai ga na kaɗa mota ta ko babur ɗina na tafi sai ka koma garin ku ka ce na je ya yi mini wulakanci a ba ni bane dan haka kaɗai za a zo gidana ne akan in na yi maka appointment ba dan komai ba ban yadda in buɗe fagen malanta a gidana ba saboda ina da tsarin in karantar da iyalaina su ma su ganni a matsayin mutum ko uba ko a matsayin miji ko makamantan haka ba ya zama ina ka fito malanta daga ina malanta ina za ka malanta me kake malanta ba zan iya ba ne ba na ce ba kyau ba ne akwai waɗanda za su iya amma ni ba zan iya ba ina cikin gidana an aka yi sallama da ni ba zan zo ba gwamna makarfi ya taɓa zuwa har ƙofar gidana ya yi sallama na ce mishi a ce ba zan zo ba dalili kuma shine ba ni da appointment da shi iyakar dalilin kenan ba wai wulakanci ba ne yadda ne wa talaka da zai zo ustazu daga dagaggen wando daga gombe ko daga alkaleri ya dauka cewa don ni ban da kuɗi ne gwamna makarfi yana kan mulki ya zo da convoy ɗin shi ya tsaya kofar gidana kuma wanda ya zo har ɗaki ya gaya mana abokina ne yana shigowa har ɗaki na ya zo ya ce ga wane ya zo ya ce a'a ka ce ba ni da alkawari da shi ba zan gan shi ba aka yi juyin duniya aka kaɗa aka raya ba wulakanci ba ne kawai haka ɗabi'ar 'yan mazan take Allah ya taimaka. to wannan kenan saboda haka kun ji jama'a don haka in kana son zuwa gidana akan wani abu ya kamata in sani idan ma kamar misali zaka zo ne akan zaka zo da wani littafi wanda zan nuna maka wani abu in so samu ne zan nemi cewa ka faɗa mini wanne babi ne don mai yiwa kafin ka zo in ɗan ƙara nazari don in ƙara shiryawa don ilimin mu ba wahayi ake mana ba sai abin da muka yi nazari muka ƙara sani shine muke faɗa wa jama'a to wannan yana da kyau duk nakan shaidawa mutane haka to amma wani zai zama ya riga ya zo sai ce to ai shi tun da ya zo dole ne in rusa nawa tsarin misali na taɓa fitowa gidana karfe shida na safe ina kokarin ne in tafi kaduna in aje mota ta airport in hau jirgi zan je lagos kuma a ranar zan dawo sai wani zo ya ce gaskiya ya zo wurina ne daga lagos na ce to mu tafi mu hau jirgi mu tafi muna taɗi mu isa sannan muka je lagos ina da lokaci na ɗan gama abin da nake sai in zauna kafin yamma jirgin yamma zai taso sai ce a na ce mishi to yanzu ya kake so shi ai in bashi minti kaza na ce karka manta daga nan yanzu zuwa airport din zai dauke ni wajen awa biyu to sannan kuma jirgin zai tashi karfe nawa ne zai tashi karfe takwas ne to yanzu kuma karfe shida so kaga yanzu ai kayi son kai ko kun fahimta jama'a akwai lokacin da kuma na rufe ofis ina kenan an yi min waya akai kaya da na sa aka tuwo min daga su daga lagos din a airport ya murin ya mini waya lallai lallai fa bai danka kayan nan a hannun kowa ba amma kawai akwai lambar da zan faɗa ne su masu jirgin don haka sun ce kada fa su tsaya ba su same ni ba to nan ma kuma wani ya zo wuri na yace shi kuma ya zo ne daga can cika can mafi nisa kasar adamawa na ce mishi to sai ya haƙuri in je in dawo sai ce to ai shi ya zo ne yanzu zai koma kano ya kwana na ce mishi to bawan Allah ya ce e kaya ne na wajen miliyan uku ne oda kana nufin kenan in bari a sace su saboda kai da ban san da matsalar ka ba sau da haka ni ne da gaskiya a irin wannan jama'a ban karɓi wannan kukan ba shi wanda ke kuka da ni akan ya zo na wulakanta shi ƙarya ike ban sa mai alkawari ban na sa maka alkawari ba zan saba ba na biyu wani kuma zan sa mishi alkawari sai ya saba to ni kuma bana african time da zaran na ce maka karfe takwas in nan to in karfe takwas sai jama'a ko me nake da iyalai na zan ce musu su shiga cikin gida ina da bako da zai shigo ko kuma zan fita in je wurin bako su kuma a lokacin gidana duk bukatar da za su kawo su ma ba zan saurare su ba sai kuma in tafi in je in cika wancan alƙawarin saboda haka in kukan ne ake da ni a waje to a gidana ma ba dan an san halina ba sai ai wannan kukan da ni ina fata an gane to wannan ni a wurina musulunci ne shine bin tsari da kuma cika alƙawari to amma mutane sun ce sun taso ne haka don haka dole ne mu mu bankaru ga yadda suke so to gaskiya irin matsalolin da ake samu kenan da haka masu kuka da ni akan gida ko ofis wallahi ban taba wulakanta wani ba in ka zo zan yi maka maraba barka da zuwa me yake tafe da kai wani sai ce sai mu gana faɗa abin da yake tafe da kai wani sai ce kaza kaza kaza kaza wani kuma sai ce wai ma in fito daga ofis in ne mu je wani lungu mu gana in ce mishi a'a kai hakuri sai in bi shi in a technical manner in a polite manner sai in ce mishi ba zai yiwu ba ai kaga office ina ne ya zan bar office din in tafi mu je mu tsaya a can wani gefe ai bai yi daidai ba ko bawan Allah sai ce to ai ya zo da bukata ne sai ce to ai ka ganna da bukatar ni ma dukiya ta nan ta tsaru ko sai in dan bi shi ne polite manner in ya ki sai in shiga office ina sai in rufe sai je ce ai he is very rude ai yana da wulakanta mutane he is arrogant mutumin banza ne wulakanta mutane yake yi aka zo aka haɗu da ni aka gaya min sai in ce a ƙarya yi muku sai mutum ya ce to dai malam zan yi maka nasiha don Allah ka rinka sauraron jama'a sai in ce ba zan saurara ba don ba nasiha ba ce wannan ko kun fahimta jama'a ina gaya muku haƙiƙa this is the true color of the chameleon haƙiƙanin kalar gaskiya ne na wahainiya nake faɗi yau ba rikida ba ina fatar mun gane to sannan matsalar waya kuma jama'a matsalar waya jama'a gaskiyar lamari yadda kuka gani jama'a duk wata waya da ta zo Najeriya ina da ita duka ina da ita duk wata waya da ta zo Najeriya ba za a dade ba za ka ga na mallake ta don haka ina da GSM ina da Intercellular ina da duk wata waya da ka sani ina da ita amma ba na yin harkar da ta shafi amsa fatawa ko karantarwa ko harkar da'awa ko wani abu da wayar GSM dalilin ku shine ba zan iya ba saboda su wayoyi ne da wani lokacin ko kana ban ɗaki kana tare da su ko kana kaza kana abin nan to wani lokacin mutum zai bugo waya jama'a idan ya bugo waya sai in ce mishi to da Allah yayi hakuri kaza kaza kaza to da farko na dan fara hakuri akan haka to sai zama sai mutum ya ce ai yar kaɗan ce buƙatar sai in ce mishi a'a yayi hakuri ya bugo an jima sai ya ce do Allah yar kaɗan ce sai in yanke wayar to sai wani sai yo text ya rubuta ayoyi ya rubuta hadisai ya dan yi faɗi baƙaƙen maganganu wani ya yi nasiha da sauransu shikenan dai sai in ja baki sai in yi shiru sai sake bugowa sai in ce mishi to kaga yanzu ka bugo a daidai lokaci amma ka samu nake so da kai eh wannan wayar da ka samu ka bugo mini ta GSM ce ba na harkar fatawa da ita da biro a wurinka rubuta bari in baka lambar da nake harka da ita sai ce a'a shi in tsaya mu yi maganar sai matsa sai in yanke yayi junin duniya madadin da ya haƙura ba dai magana yake so ya yi ba to ga wayar da zai sai ce a'a saboda haka samun wayoyi na gaba ɗaya yana da sauƙi jama'a har a saudi arabia yanzu da dubai ina da wayoyi na permanently wanda da na shiga waɗannan ƙasashen zan soka abuna permanently ina da su ba ban da su ba amma matsalar ita ce hakikanin al'amari ba zan iya yin harkar da'awa da amsa fatoyi da gsm ba ba zan iya ba ban ce ba kyau ba wasu sukan to su ce to Allah sun zo ne su same ni rinka rubuto musu hadisai ina musu text in ce ba zan iya ba sai a ce to ai malam wane ne sai in ce ai ma ban ce ba kyau ba ni ba zan iya ba ne amma wannan waya ta landline 069 37777 din nan wannan zaka iya buguwa sai dai ba ta daukan text sannan kuma in kai flashin aikin ban za don landline ne sannan yana daga cikin matsalolin da muka ta rinka fuskanta jama'a flashin sai mutum ya yi maka flashin ya ta flashin ya ta flashin sai ka buga mishi malam lafiya kake mini flashin sai ce yana da tambaya ne sai in ce to ai ina ganin babu ladabi a ce kai zaka tambaye ni kuma ni zan buga maka ko da safen nan karfe shida yau wani yayi min haka daga Sokoto nace malam wannan ba ladabi a cikin haka sai ya ce ko babu ladabi eh to Allah ya kiyaye to ni dai ka bari in yi tambaya ta sai na ce mishi to shikenan abin da za ka kana da tambaya ne ce e ka bugo mini ga lambar waya sai ce a'a shi dai yana da tambaya ne sai na yanke yau din nan da safe kamar karfe shida ina cikin jin tashar VOA to irin waɗannan abubuwan kun ga yanzu Allah kaɗai san abin da yau yaje yake faɗi to irin waɗannan abubuwan jama'a su ne ake kuka da ni akan waya amma ban karɓa ba wallahi ban taɓa yi wani kuskure ko kuma in ci amana wani ko in yi mishi abin da ba amma matsala ita ce zan bi ka in yi maka nasiha in gaya maka sai ka ƙi to idan ka ƙi ɗin nan to nan ne sai a samu matsala don haka nake so yanzu kafin mu tafi da nisa ku buɗe wani littafi da ne photo start na aiko muku gashi nan muhaddisul asr ko al-imam muhammad nasir din al-albani kama araftuhu sunan wannan littafi malamin hadisin wannan zamanin shine al-imam muhammad nasir din al-albani kamar yadda na san shi waye ya rubuta wannan littafi shine ta'alifu isam musa hadi almajirin shi ne mai suna isam musa hadi wannan littafin jama'a yana daga cikin littafan da suka yi tarihin albani wanda ba a samun irin abubuwan da ke cikinsu akwai littafin da ya fi girma wanda aka yi na tarihin albani shi ma wani almajirin shi ne mai suna hayatul albani wanda muhammadu shaibani ya yi amma a cikin wannan littafin akwai abubuwan da baka samu a wannan don wannan yakan tambayi albanin ne gaba da gaba sai albanin ya amsa mishi sai ya rubuta saboda haka wannan littafin in ka same shi yana ɗaya daga cikin littafan da za mu sa ainihin mashhur ya buga mana in Allah so littattafai ne wajen guda ɗari biyar jama'a zan je zan yi odo su insha Allah ta'ala nau'i nau'i za su kai kamar kwantena biyu zuwa kwantena uku in Allah so amma kawai for our consumption ne wato waɗanda muke bukata ne sai dai kuma sun ragu sauran garuruka da sauran abubuwa za su iya ainihin sai insha Allah to shine nake son ku buɗo ainihin wato shafi na 88 nan da aka yi photo start ina fatan kun gane don ku ji shi Muhammad Nasiru Dinar Albani wanda yake babban malami ne kuma uba ne gare mu a cikin wannan da'awa ko ku ji shi ba ma GSM ba ku ji yadda shi ma aka yi kuka da shi akan almukalamatul hatifiyya magana a waya Malam Isamu ya ce matsala ta saba'in da uku kultu li sheikhina na cewa malaminmu يا شيخنا بعض الإخوة يشكون أنك جعلت وقتا مخصصا لاستقبال المكالمات أنا قافة مالا wasu ‘yan uwa suna kuka da kai cewa ka ware wani lokaci na karɓan waya wato ba koyaushe ake wa albani waya ya karɓa ba jama'a akwai lokuta na musamman da ya ware idan ba waɗannan lokutan ba ko ka bugo ma ba zai ɗauka ba don zai zama baya kusa da wayar ko kuma ya rufe ringanta ba za ma ta ƙara ba amma da lokacin ya yi sai buɗe yana zaune yana karatu kusa da ita ko yana rubutu da an bugo mai sai ya ɗauka ko awa nawa za ka yi da shi ba zai ɓata rai ba don shi ya ware muku wannan lokacin shi ma kuma ku ji mamakin Allah kar ku ce wai ina kwaikwayon albani akan wannan ɗabi'a ne don wannan littafin hajjin da ta wuce ne ma na same shi na siyo shi amma ka gani ma kukan da ake akan wannan da ni tun ana landline ake wannan kukan cewa ya za a ce sai lokaci kaza malami zai ansa waya ma'ana su abin da suke so so suke mutu ya zauna a gindin wayar koyaushe ya amsa na'am za ku iya samun haka in Allah ya tabbatar muku da gwamnatin musulunci wadda za ta ɗauki malamai su muku haka haka ake a ƙasar Saudi Arabia a ƙasar Saudi Arabia akwai lambobin waya waɗanda yanzu ɗin nan ka buga waya ko ni tsakar dare zaka ji ya ce ai na'am man na iya sai ce maka na'am wato ka kira shi ne kai ittisal kai call sai ce na'am waye sai ce maka rabitatul alamin islami kana magana da rabita ne ko kana magana da buhusu kaza kaza kaza kaza yace kai ne wani daga ƙasa kaza daga ƙasa kaza daga ƙasa kaza har ma wani lokacin zaka iya cewa don Allah kuɗi na a waya sun kusa karewa gobe zan abin nan sai ce babu komai lambar da ta bayyana ita ce taka e barin kira ka sai kira ka duk gwamnati ta yi musu budget akan haka idan matsalar ta kai matsala sai ka sai bugo maka a rikici ne kuke kai da matarka sai a ce a ina ne kuke rikicin zo ka ɗauke mu sai a tafi za a hada da malama ne za a hada da shehin malami ne da alkali ne sai a je a zauna a yi sulhun ku awa ashirin da hudu a matsalar ta kama sai an je an ɗauki matarka ne an tafi da ita misali giwa ko sokoto ko ina duka suna da komai gwamnati ta shirya su akan haka don haka ba za su taɓa fushi da kai ba to gaskiya mu gwamnatin najeriya ba ta min haka ba ni to kun ga ba zai yiwu kenan in iya wa mutane yadda suke so ba sai dai ɗan ƙoƙarin da zan iya yi kuma ni ina gani a ɗan iya tunani na na yi ɗan nawa ƙoƙarin tunda a ce mutumin da ba gwamnati ba ba wata ƙungiya ba wani abin nan ba shi ne ya sai wayar ya ce amma ga lokaci to shi ma ya ɗan yi tashi gudunmawar wanda ashe da masu kuɗin gari da gwamnatin gari za ta taimaka ita kuma tenata da jama'a sun samu biyan buƙatu da yawa amma in ya zama mutum ɗaya ne tunda ya ce wai zai yi musulunci sai kuma kowa ya ce to bari ya kawo mishi larura to kun ga za a waye gari ba zai iya ba ina fata an gane don haka shine suke kuka da albani cewa listikbalil mukalamat wato domin karɓar waya ka ware lokaci na musamman kuka na farko kenan wa annaka ahyanan tughliqul hatifa fi wajhi sa'il wani lokacin kuma mai tambaya na cikin tambaya sai ka yanke wayar ala gafarta malam Nasiruddin al-Albani ba ni ba Albani Muhammad Nasiruddin shi ake wannan tambayar ni Albani Muhammad Awwal ne takwara ne kawai ne faƙala shekuna sai malamin mu albani ya ce amma anil wakti game da lokaci da aka ce na ware lokaci wato ba na karɓan waya kowane lokaci falaula zalika yau ai ba don haka ba ma ka tabtu sauda a fi bayadin ai da ban ɗauki bakar sawada fi bayadin ai da ban ɗauki bakar tawada na rubuta a farar takarda ban da na ce duk wanda ya waya sai na amsa mishi amma kun ga albani ya rubuta littafai sun fi guda ɗari biyar wa yake magana ɗari biyar ya ce inda ya biye karɓan waya da bai taɓa rubutu ba sai da aka wayi gari jama'a dukkan hadisan da aka tabbatar suna nan a duniya sun inganta ko ba su inganta ba kafin albani ya mutu sai da ya magana a kansu daulolin larabawa suka haɗu cewa za a yi takhrijan hadisan annabi baki ɗayansu a samar da ina aka fitar da hadisan kafin a gane ingancinsu ko rashin ingancinsu sai aka ce kowace daula ta ba da malamin da take ji da shi a hadisi sai daular ƙasar sham syria sai ta ba da albani da albani ya tafi sai aka ce to naku ɓangaren aikin shine hadisan ciniki a hadisal buyo su ake son ku yo takhriji shine albani ya ce to an gama insha Allah da shekara ta yi aka zo za a gabatar wato ana sa rai shi zai kawo hadisan ciniki ne ko sai zama duk wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya ya yi takhrijin shi sai ce to nan ga hadisan annabi kakaf ingantattun da waɗanda ba su inganta ba na faɗi inda aka ruwaito su amma nan kuma ga asamen ɗin daga ciki don haka in iya asamen ɗin kuke so ku ɗauka in kuma dukkan wannan nema dai ni dai na gama gaba daya sai sauran kowa ya kwandemin aikin shi ya ce to ya karɓi na albaniya a approving kawai to yanzu inda ya biye wa mutane karban waya koyaushe ba zai yi haka ba jama'a kuma ko kun san har albani ya mutu bai taba latsa kwamfuta ba bai ma iya ta ba har ma fada yake a cikin wannan littafin ma yana cewa za ma ta rage maka kuzari saboda bai san ta ba kamar yadda ku nan kuke tsoron intanet waɗanda ba ku san intanet ba daga cikin ku ina fata an gane kamar yanzu misali waɗanda ba su san harkar banki ba da suke cewa ka je ka kai kuɗinka banki to in aka kwace fa haka kakanninmu suke gaya mana ka ce in yi zo lade ya ce to bari sai gobe a je banki ta kudin ka kai banki to in suka rufe suka kwace ba komi ba komi bai san me ake ciki ba ne shi dai ka sallame shi da mota ya tafi rogo kawai ina fata an gane to idan kun gane wannan jama'a kun ji abin da yake cewa uzurin da ya kawo kenan in ya to jama'a wannan albani kenan da ya haɗu ya haɗu shi malamin duniya ne gaba ɗaya lallai mu ɗaliban ilimi da yanzu muke tasowa in muka biya wa jama'a ba za mu yi komai ba a waya domin duk najeriya duk da ka je ka samu wani ustazu ko ka samu wani dan najeriya in dai yana da kula da addini ko makamantan haka za ka je ce yana son ya samu lambar wa albani ya buga mishi yana son ya magana da shi to za ka ce duk waɗannan sai an saurare su wani kuma flashin zai ta yi zai yi su talatin sai ka buga mishi in ba haka ba ya hana ka zaman lafiya ko ka rufe waya kuma kana sauraron za a bugo maka waya daga inugu akan wata harka ko kuma kai ta canza sim card sai kuma kai ta zubar da wasu abokan hudarka to me mafita kenan shine in ya bugo sai ka ce mishi kai hakuri ko kuma in ya bugo kaga baka san lambar ba kenan ka'idar da nake shine ni zan baka lamba in ba ni na baka lamba ba a duniya duk wanda ya baka ba za ta yi aiki ba ma'anar ba za ta yi aiki ba in ka bugo in ma har na dauka kalmar farko sai in ce mana eh ban baka lamba ba eh to kai hakuri ba zan yi magana da kai ba haka nake ba wanda na taba zagi daga ya bugo wayan zage shi babu malam eh ban baka lamba ba eh to kai hakuri sai ce a'a shi fa sai in ce mm sai in ce duk abin da baka faɗa a duniya ba zan saurare ka ba kuma ko kai waye kuma ina faɗin wannan magana ba ni da shirin nadama a kanta kowaye a duniya ko shugaban kasa ne inda ban bashi lamba ba bani bukatar shi shine yake da bukata ta to shikenan ya san hanyar da zai bi amma dai in ban baka lamba ba to in na baka kuwa sai in ce maka ka'ida ta farko ba a yi min flashing ka'ida ta biyu ba a yi min text ka'ida ta uku ba a buga min lokaci kaza sai lokaci kaza ka'ida ta hudu kar ka sake ka ba lambar wayata kowaye a duniya sai in ce musamman mata ko wani yaro daga katsina muka haɗu da shi a makka na ba shi lambar waya ya banta sai na gaya mai na ce musamman mata yana zuwa sai ya ɗau lamba sai ya ba ya shi da ya ba ya shi sai ta ta flashin ta ta flashin ta hana ni sakewa kuma ina sauraron wasu wayoyi ne sai ya zama dole in ɗauka da na ɗauka sai a yanke sai na buga don Allah waye ne sai ta shiru da Allah sai aka ci gaba da flashin sai na samu wata wayar sai na buga sai ta ɗauka da ta ɗauka da Allah waye sai ta ce daga katsina ne da Allah wace ce sai sai sai ta kyalkyale da dariya mai juyin duniya ce magana sai ta ki sake ta ci gaba da flashin ta yi min flashin ya kai kamar so arba'in zuwa hamsin to da ya zama na kasa zama lafiya shikenan sai mai text da turanci saƙon da ke cikin text ɗin shine Allah ya yi flashin wutar jahannama a kan kiranar gobe alkiyama shine saƙon gaskiya kuma ban yi nadama ba har yanzu kuma ba zan yi ba har abada akan wannan kuma in ne mata wannan addu'ar akan Allah ya flashin wutar jahannama a kanta to shikenan can da daddare sai kuma wani namiji sai ya bugo da wannan wayar da ya bugo sai na ɗauka sai yanke sai ce ya sake bugowa sai na ɗauka sai yanke sai na buga da Allah waye ne kun hana ni zama lafiya sai ce malamin banza malamin wofi ƙaryar banza ashe ma sunnar ta ƙarya ce sai sake rubuto the same text irin wannan ɗin kun ga irin waɗannan abubuwan sun sha faruwa amma wanda ya faru ɗin ba zai faɗi gaskiya ba ita wannan matar ta zo har mai shago ta nuna wa wannan text da ne mata tana cewa malamin ku ya zazzage ni bai kaza kaza kaza na ce ta faɗa maka asalin abin da ya faru da shekara ta kewayo sai muka sake haɗuwa da ƙaninta a makka kai tsaye sai ce mini yashi ta bugo mini waya ta ce na zazzage ta sai na ce a sanda na baka waya a nan bara sai da na ce baka kaka ba kowa musamman mace na faɗa maka ya ce ya ce to ai ya gaya shi ce sai da na ce na ce maka kowace mace kowa a duniya so matsalar jama'a ita ce mu'amala da ni ni ne zan gaya maka yadda za ka yi mu'amala da ni in ba haka ba za ka sha wahala ba dan koyo ba dan ne ni fa matsala ta zan yi abin da zan iya ne ba ruwana in ce bari in yi wai ka tafi kana cewa kai malamin nan mutumin kirki ne kai ta zagi na cikin sama da ƙasa bai dame ni ba kai ta suka ta ka kafirce da awata ka je kai ta rubuce rubuce wallahi duk wannan bai dame ni ba amma abin da ya dame ni ni dai tsakani na da Allah in san na tsaya akan gaskiya ta saboda haka jama'a kun ji wannan amsar da albani ya bayar kenan game da lokaci da ya ware ko na ɗaya kenan sai ce wa amma an ighlaqil hatifi amma game da cewa ina katse ainihin waya idan muna magana fa ana la ughliquhu mubtadi'an yace da farko ba ni nake gintsewa ba a'a bai yiwa muna magana in gintsa waya wa inna ma aqulu lahu idan mutum ya bugo mini ne sai in ce mishi ma fi majal yanzu ba lokaci yace abin da nake cewa in mutum ya bugo lokacin da bai dace ba sai in ce ma fi majal babu lokaci yanzu ai kun ga wannan kalma ce me akwai ladabi ko yanzu babu lokaci haka ne ko ba haka ba yanzu babu lokaci sai ce fa yuridul akh an yuhawirani to sai shi wannan dan uwa da ya bugo waya sai kuma ya so yayi jayayya da ni au as'aluhu an shay'in ko kuma in mishi tambaya game da wani abu fa yahidu sai ya kauce ya ki amsawa misali sai mutum ya bugo waya waye sai ce wani ɗalibin ka ne ya sunanka sai ce a wani ɗalibin ka ne daga ina a dai tambaya nake sai in ce look ka faɗi sunanka kuma daga ina kake waya me in dai kai ba wata magunufa ce da kai ba wane ne daga gari kaza shine matsala daga ka bugo mana waya wannan 777 kawai so ake ka ce assalamu alaikum ni ne wane daga gari kaza ina tambaya ne akan kaza cikin girma da arziki kai za a amin amma waye sai ka ce wani ɗalibin ka ne jama'a ba a zama ɗalibi da saurare a kaset ku ji wannan kaset din da kyau ku yaɗa shi kawai dan kaje kana jin kaset ɗina kaje kana cewa kai ɗalibi na ne ƙarya ne inda haka ne ashe yanzu munan duk ɗaliban su ɗahir bauchi ne tunda ina sa tafsirin ɗahir bauchi gaba ɗaya jama'a ko na wace shekara gaba ɗaya ina nan da su to saurare kawai a kasar shi ke mai da mutum ɗalibi ko kuma son da nake wane ka je ka bincika ya ake a zama ɗalibin wane je ka karanta littafan malaman hadisi saboda haka albani ya ce a'a sai in ce wa mutum ba lokaci yanzu sai nemi jayayya da ni ko kuma mai tambaya game da wani abu sai ya kauce fa atlubu minhu adam haida sai in ce kada ya kauce ya amsa min tambayar da yi fa ya aba sai ya ki fa inda zalika ughliqul hatif to a wannan lokacin ne sai in datse wayar asifan ina mai bakin ciki li adam idaati waqti saboda kada in bashi ya bata min lokaci wa waqti sa'ilina da kuma lokacin sauran masu tambaya kun ji abin da albani ya faɗi jama'a a wannan maganar to ni ma ina faɗin irin yadda ya faɗi kawai ba tare da ɓata lokaci ba wannan waya 069 intercellular ce ta nan zaria landline amma jama'a saboda ta zama kar a samu matsala sai na sa kamfanin intercellular suka yi activating mini ita ko kaduna za ta yi aiki don haka ko tafiya zan yi wani lokacin sai in saka ta a mota in dai na san ba zan wuce kaduna ba zan je in kwana uku kwana hudu a kaduna saboda ko ina kaduna in ka bugo waya da wannan 377 ko yaushe in har ka gaban dauka ba bana kusa da ita to wannan shine abin da zan iya jama'a ba zan iya gamsar da kowa ba don ni ba gwamnatin saudi arabia ba ce kuma ni ba wata gwamnati ce ta aje ni in yi wannan aikin ba ni ne na sa kaina zan yi gwargwadon abin da zan iya jama'a ina fatan kun gane to duk abin da ya karu akan abin da zan iya dinnan to ba zan iya ba to matsalar shi ne zai ja wata rana in daina yin wannan ainihin da'awar kenan to kun ga kuma da ya zama in ɗibo wa kaina abin da zai zama ba zan iya ba nan gaba ai ina ganin kuma yanzu na taimaka wa kaina kenan ko a kan me a kan maƙiya na shamatatul a'ada sai a ce yau dama zai iya ne dama ba dai ƙarya ba ce kawai yanzu duk waɗannan abubuwan da na faɗi jama'a na rantse da Allah zan iya yin su da ikon Allah amma wallahi wallahi yanzu da gobe za ka zo ka ce mini masallaci kaza don Allah suna son fanka guda ɗaya wallahi ba zan iya ba don ban shirya ba zan iya ba amma kaga wannan aikin zai iya cin ko miliyan nawa ka ba je a kawo na shirya mishi amma wancan ban shirya ba to irin matsalar tawa kenan Allah ya taimaka jama'ar musulmi kun ji wannan dangane da waya ko to abin da nake cewa kenan don haka duk wanda zai neme ni ba zuwa ba kai ka ce kana neman wayar albani ba a'a kana neman wayar darul hadisi wannan waya kuma ka aiwa kowa ruwa jama'a kowaye a duniyan nan a bashi ko dan kungiyar kaza ko dan dariƙar kaza ko dan shi'ar kaza ko dan iskan kaza kowa kuma in ya tashi bugowa zai iya yin yana iya bugowa ma ya fara da ashar kuma wallahi tallahi in dai har a wannan wayar ce ba za a yi mishi komi na abin da ya shafi wulakanci ba sai dai irin wannan din in an nemi bayani ya fito da abin ya to sai a yanke saboda kada ya bata wasu lokaci amma GSM in ka bugo min waya to ka'ida ne na baka zaka ga ta bayyana tana bayyana ku jama'a duk abokan hudata sun sanni a haka dan haka da wani wayar shi ta bata ya ainihin canza sai sauri sai yi mini text wane wane ne da wannan lambar sai in buga mishi sai mu magana sun riga sun sanni akan haka wannan na magana abokai na ma na hudar kasuwanci waɗanda za su siya ko zan siya daga wurinsu an riga an sani da wannan kuma waɗanda suka ga za su iya hudda da ni suna yi waɗanda kuma ba za su iya ba sun bari kuma ni na gamsu a haka don me ni na gamsu akan tsaya akan principles ɗina akan tsare-tsare na kuma ina jin daɗin su a haka jama'a ba na takure don karka ɗauka na kuntata kai a'a wanda dai ya ce zai mu'amala da ni amma a bisa ƙa'idojin shi to shine zai ainihin fuskanci matukar matsala to dangane da lokaci kuma jama'a da ake cewa kamar bani ba da lokaci abin da ya shafi a ganna a cikin kasuwa ana hira ko ba haka bane da ainihin wato a ganni a wuri kaza to ga sauran malamai sauran malamai suna yi wallahi ban san dalilin su ba kuma mai yiwa suna da halin su ne amma ni dai nawa dalilan abin da nake cewa jama'a shine lokacin nawa na sadaukar da shi ne akan karatu ko akan karantarwa ko akan rubutu ko kuma gyaran wani rubutu ko kuma wani aiki wanda ainihin zan samu taro da kwabo in ba haka ba fa to za ka zo ka sami ni lokacin na tara 'yan yara na 'yan ƙanana muna ta wasani da su wannan kuma haƙƙinsu ne to a wannan lokacin da za ka zo ka same ni a tsakar gida na zauna muna ta wasa da su ka yi sallama sai in aika maka wa kake nema a ka zo wurin malam ne ya ce to ba zai saurare ka ba bai da lokaci yanzu waɗannan yan yaran zaka je muna ta kyalkyala dariya haƙƙin su ne kuma to wannan ka'idojin na lokaci abinda nake so jama'a wannan wani littafi ne na zo muku da shi kun gan shi qimatu zamani indal ulamai darajar lokaci a wurin malamai sunan littafin kenan qimatu zamani indal ulamai wanda ya littafin shine abdul fattah abu gudda wanda ya rasu a hijirana da shekara 1417 wato yau kenan in ka lissafa za ka ga shekarar shi goma sha biyu da rasuwa a riyad ya rasu aka ainihin rufe shi kuma an haife shi a hijirana da 1330 da ainihin shida a taba'atul ashira ina son ya kawo tarihin yadda malamai suke ririta lokaci ne jama'a abu gudda yana da littafai guda uku a iya sani na game da malamai wannan yana magana akan kimar lokaci a wurin malamai yadda malamai suke daraja lokaci na ɗaya na biyu yana da wani littafi safhatun min sabrul ulama ya kawo irin haƙurin da malamai suka yi suka sha wahala suka tara karatu da haƙurin da malamai suka yi wajen karantarwa da haƙurin da suka yi wajen yada addini sannan kuma yana da littafi ulama al-ulama ul-uzzab gwagwaran malamai ya kawo tarihin malaman da har suka rayu suka mutu ba su taɓa yin aure ba daga cikin su akwai al-imam an-nawawi ne 40 hadith akwai al-imam al-khatib al-baghdadi daga cikin su akwai ibn taymiya ya kawo su duk yace waɗannan ba su taɓa aure ba har suka mutu sun shigaltar da rayuwarsu ne akan karatu to wannan ina kawo dan irin gwargwadon aikin da shi Abdul Fattah Abu Ghudda ainihin yake yi ne ina fatan kun gane to daga shafi na hamsin da shida za mu fara karatu kun ga wurin ko kun ga inda ya ce ibn jauzi can a ƙasa ƙasan wasu baitoci ya ce ibn jauzi arbat ta'alifuhu ala khamsami'a mu'allafin bi hifzul waqati abdurrahman ibn jauzi littattafan shi sun wuce guda ɗari biyar da ya rubuta saboda kiyaye lokaci amma kun san abdurrahman ibn jauzi nan jama'a wannan malamin yau shekarar shi 832 da rasuwa a wannan lokacin zaka zo ka ji a cikin wannan karatun da zamu yi ba biro bane ba maka bane ba pen bane sillan kara ne da gamba ike fekewa da reza da haka yake dangwalowa amma littattafan shi sun wuce kwaya 500 saboda me saboda manajin lokaci shine ake kira time management a wata lacca da na haɗa musu a wata makaranta a Kaduna ranar Laraban nan da Alhamis mai zuwa insha Allah ta'ala zan je in yi musu taken lacca kenan time management wato yadda ake ririta lokaci ko wani professor da aka ɗauko shi yau shekara biyu da ta wuce a makka ya mana ainihin wata daura akan wannan course ɗin da larabci na musamman alhamdulillah na zama ina daga cikin mutafawukai wajen mu ɗari hudu da wani abu muka yi daura ina jin ko mu bakwai ne haka daga wasu ƙasashe daban-daban muka yi bracket muka ɗan zuzzo na ɗaya aka ɗan babu yan abubuwan dai da ake ba ɗalibai haka wallahi musta'an akan time management da hand out da littattafan duk da ya bamu suna nan da sauransu malami ne masani game da harkar da ta shafi management gudanarwa to ya za ka ririta lokacinka wannan daurar da ya gama mana sai ya ce ku je ƙasashen ku ku yi wa ɗalibai ku yi wa malamai masu da'awa ya ce domin ɗaliban ilimi da malamai na musulmi ba sa ririta lokutansu to bari ka ji abin da ya ce ya ce wa ammal imamu abul faraji ibn al-jauzi abdurrahman ibn ali al-hambali al-baghdadi ya ce shi wannan malami mai suna al-imamu abdurrahman ibn al-jauzi mutumin bagadaza ne faqad wulida sanata 500 وتوفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة يا أي أنهي فيش هجرانا دا دريب يرد تقوس يا رسو هجرانا دا دريب يرد تسعين دا بقوي وعاش تسعا وثمانين سنة الدنيا يا رايو شكرا تمانين دا ترى كجي شكرا تمانين دا ترى شيء اللي تافن تلبيس إبليس to yau in ka lissafa ba ga shekarun shi 832 da rasuwa to bari ku ji ya ce wa'allafa ta'alifa arbat ala a kitab ya rubuta littafai sun fi guda ɗari biyar a babi na biyu sai ce luzumu ma'arifati sharafil wakati wa mislihi bil afdali fal afdali na cewa girmama lokaci da nuna ɗaukakan lokaci wa mal'ihi bil afdali da kuma cika lokaci da abin da ya fi falala fal afdalu sannan abin da ya fi falala ma'ana a wannan babin zai yi magana akan zai ɗauko abdurrahman ibn al-jawzin ne ya ba da misali daga bakin ibn al-jawzin zaka ji da ya rubuta da alƙalamin shi a inda ibn al-jawzin zai rubuta maka yadda yake girmama lokaci da kuma darajar lokaci a wurin shi da yadda yake cike lokacin shi da abin da ya fi sannan sai kuma ya dubi wanne ne ke ƙasa sannan wanne ne ke ƙasa sai ce wa ilaika nubzatan min siratihi ga ɗan kaɗan daga cikin tarihin wannan malami litashhadahu dan ka ka san shi kaifa kana ya arifu sharafal waqti wa qimatahu dan ka san yadda ya san darajar lokaci da kuma kimar lokacin wa kaifa kana yaksibul waqta da kuma yadda yake ririta lokacin shi idza zarahu duyufun idan wasu baki suka ziyarce shi aw nazala bihi fuqala ko kuma wasu masu nauyi babbaluna shashashan ɗalibai su yake nufi da fuqala wato waɗanda suna da nauyi a idan shi amma sai kira su babbaluna shashashai ɗalibai ne amma sakarkaru kun san sakarkin malam ya zage yana karatu kai kuma ka taho hira wurin malam ko kun fahimta jama'a malam ya zage yana ta karatu kai kuma ka taho shashanci me yasa ba zai kira ka babbali ba shashashan ɗalibi da bai san ciwon kanshi ba kenan sai ce wa qala rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kan shiga abin da ya faɗi kama fi kitabihi saidul khatir kamar da ya faɗi a cikin littafin shi mai suna saidul khatir don Allah dukkan mai da'awa ne mishi fatan ya daure sai littafin nan don Allah wannan littafin jama'a yana ba da shawara ga malamai da 'yan kasuwa da ɗaliban ilimi da masu wa'azi da limamai littafin shawarwari ne zalla a ciki ka daure ka sai littafin nan kuma don Allah in ka sayi shi ka karanta shi kai mai karatun kwarkwata tsinta kwarkwata ka bi shi ka sauka ka sake bi ka sauka ka sake bi ka sauka zai baka shawarwari masu ɗimbin yawa waɗanda ainihin suka dace insha Allahu ta'ala saboda haka ku ji abin da ya faɗi a cikin wannan littafi a shafi na arba'in da shida da shafi na ɗari biyu da ɗaya da shafi na ɗari biyu da biyu a cikin juzu'i na farko kenan wato ya yi amfani da mai juzu'ai mai juzu'ai biyu sannan da kuma juzu'i na biyu a shafi na ɗari uku da sha takwas zuwa ɗari uku da sha tara da kuma juzu'i na uku a shafi na ɗari shida da ainihin shida daidai wato ya yi amfani da wanda aka yi takhriji kenan aka wasa'a shi sannan sai a sama sai mu koma sai ce wal adabi ash-shar'iyya ko da kuma littafin ainihin al'adabi shar'iyya libni muflih alhambali wannan littafin na almajirin ibnu taimiyya ne sunan shi ibnu muflih alhambali shine ibnu taimiyya yakan yi mai raha ya ce bal antal muflih kai din ma muflih ne to a cikin mujalladi na uku na wannan littafin shafi na ɗari hudu da tamanin da uku bari ku ji abin da ya ce cewaye wayan lil insani an ya arifa sharafa zamanihi ya kamata ga duk mutum ya san darajar zamanin shi wa qadra waqtihi da kuma darajar lokacin shi fala yudayya minhu lahzatan fi ghairi qurba kada ya sake ya bata wani lokaci ko da sakon daya ba a cikin biyayyar Allah ba wa yuqaddimu fihi al-afdala fal afdala in ya tashi amfani da lokacin nashi ya dubi menene yafi ya gabatar sannan sai me kuma sannan sai me min alƙauli wal amali na daga maganganu da ayyuka waɗanda Allah yake so wal takun niyyatuhu fil khairi qa'imatan ya zama kuma niyyar shi game da alheri tsayayya ce ya zama yana da kyakkyawar tsayayyar niyya game da alheri min ghairi futurin kai ya sake ya gaza kada ya zuciyar shi ta gaza game da alheri bima la ya'jizu anhu al badanu min al amali ma'ana kada ya sake ya gaza daga ainihin abin da jiki ba zai iya ainihin gazawa daga yin shi ba na aiki wato kada ya zama jama'a wannan littafin ka fara karatun shi yanzu cikin kwana uku za ka iya sauke shi sai don khatar da nake cewa to kada ka gaza ka ce wannan din a kwana uku ai wannan sai a wata uku haka da Allah ba karatun za ka yi ba wannan ka sa karatun shi kwana uku za ka zama to amma kana zuwa hira a dandali fa kana zuwa bakin masu shayi da masu soya kaji kana hira kana zuwa bakin shago kuna hira kana zuwa kaza kuna hira ba zai sauku ba amma billahi allazi la ilaha illa huwa jama'a in na saka wannan littafin 48 hours zan gama karatun shi kuma karatu na fahimta tas in kuma zane shi duk inda naga wata magana mai muhimmanci mata alama kuma in ka bincike ni bayan ko shekara nawa ne sai na ce maganar na littafi kaza insha Allah shine in ka sa kanka zaka yi zaka yi amma in ka dauka ina ba zai yiwu ba sharhi na sunan nasa'i malamin mu Muhammad Ali Adam ya bani na Makka mujalladi 40 ne jama'a da na zauna a watan azumi na sauke shi gaba daya yana cikin littafai na da ba a kawo su ba sai na koma hajjin Allah so ba na zan dauko shi da haka ko na zo da shi sai dai zuba shi a kanta na gama da shi in za ka yi da gaske ka yi da gaske kana ga okonkon ya zauna da jaridar daily trust kafin la'asar ya gama ta gaba daya sai ka ce ba za ka iya sauke fatuhul bari ba a cikin wata ɗaya in da gaske ne kake kai da gaske in ba da gaske bane shikenan ka bari wallahi azimi mujalladi 40 ne na gaba da abuna cikin watan azumi ina zaune abokina fauzi ya kawo ya ce hazi hadiya min sheikh sai na buga mishi wa jazakallahu khair ya sheikh na kaza kaza kaza shikenan sharhi ne na sunan nasa'i ya fi fatahul bari bayani jama'a na bi abuna cikin azumin nan ina masauki na ni kadai a ɗaki na na zauna na karanta abuna fes kuma a kira sallah azan tashin tafi harami in yi na ga dawa ba zan dawo ba sai isha sai in tafi da mujalladin da nake karatu ina ana idar da sallah a harami in ci gaba da karanta abuna duk mai ce ibada ce ina fata an gane to amma ina da abokai da za mu iya zuwa mai ta wannan batsala a makafa a je a ta hira a je a zauna a hira a sha shayi a cika je har zuwa karfe hudu na asuba sannan a bacci a makara sallah asuba ba za a yi ta ba sai karfe takwas duk muna da su wallahi duk wannan shashancin akwai amma me sai in watsar da su wani lokaci ma sai in bugu waya wani izo ka kai ni al'adar yana da darasi ya je in sauke ni gaban masallacin shi sai tafi hira sai to karfe kaza za a tashi ka ka dauke ni duk suna nan muna da su amma za ka biye musu dai gashi ne yake cewa irin waɗannan babbalu na ɗin gashi nan babbalu na sunan su kenan zaka je har zuwa gaisuwar sallah da ake mai zaka je yadda ya kira su ranar sallah ka je gaishe shi sai ka je ka same shi ko rigar sallah bai canza ba yana ta rubutu gashi dai ku ji cewa ye yanbaghi lil insan yawa ya kamata mutum sai ce ya zama kenan kada abin da jikinka zai iya eh kai kuma ka ce ba za ka iya ba kada ka sa ka kare zuci sai ce kama fil hadisi sharifi kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi mai daraja da aka ce niyyatul mu'mini khairun min amalihi niyyar mumini har ma ta fi aikin shi alheri malam abu hudda a ƙasa ya ce huwa juz'un min hadisin da'ifin akhrajahu tabarani fil mu'jam al-kabir yace wannan wani bangare ne na daga wani hadisi wanda yake ainihin mai rauni al-imam tabarani ya fitar da shi ibnu jawzi ne ya kuskure ya kafa hujja da hadisin mai rauni amma sai malam abu hudda sai bayani hadisin bai inganta ba sai ce وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات ya ce lallai an samu mutane da yawa daga cikin malaman farko suna ainihin wato ƙoƙarin kula da lokutan su keke da keke fanuƙila an amir ibn abdi qaisin sai aka ruwaito aka ba da labari wani malami cikin tabi'ai alamin kallin ni ana gafata malam mu yi hira mana mu ci gaba da zance wa qala lahu amir sai malam amir ya ce mishi amsiki shamsa to rike rana in ka rike ta ta daina tafiya to sai mu ci gaba da hira amma in rana na tafiya to zaka ci min lokaci dan haka je ka rike rana sai mu ci gaba kun ga shi wannan muskilancin ba albani bane kadai haccan cikin salaf ma akwai eh in dai zaka rike rana ta daina moving to za mu yi hira sai mu zauna sai a yi ta hira in muka gama hira kuma sai ka sake ta sai ta ci gaba daga inda ta tsaya kaga ban yi asarar lokaci ba malam ya ce aksarun nasi yubayyi'una alwaqta bima la yanfa'u mafi yawancin mutane suna wulakanta lokacinsu ga abin da ba zai amfanar da su ba malam ibn al-jawzi ya ce wa kad ra'aytu umumal khala'iqi yace naga halittu baki daya yadfa'una zamana daf'an ajiban suna tunkuɗa lokaci tunkuɗawa mai ban mamaki wato mutane suna cin lokaci sai kaga mun zauna mun ɗaura wa yarinya aure a nan gobe sai kaga wani sankacecen yaro sai a ce ɗanta ne kaga mutane suna ta tunkuɗa lokaci kenan eh kai ka gafala kana tunanin wannan yarinya yanzu ba bata wuce shekara biyu a ɗaki ba ashe shekara ta sha bakwai a ɗaki har ta haifi ɗaya zama saurayi ya zo ya zama ladaninku ya ce ba nan muka daura auren ba ce la ila kamar jiya shine yadfa'una mutane suna cin lokaci ci na ban mamaki sai ce in talan lailu in dare tsawo sai ka ji mutane fa bi hadisin la yanfa sai ka ji suna ta hira wadda ba ta da amfani haka mutane suke au bi qira'ati kitabin fihi ghazal ko kuma littafin da yake a cikin shi akwai ainihin wato abubuwa waɗanda suke kawai na entertainment wato na wasa kwakwalwa kawai na jin daɗi wa samar da kuma littattafan hira ko kun fahimta jama'a sai ka ji a dare abin da suke kenan in ba hira ba karatun littattafai soyayya ne wane ne shine yanzu kasusuwan waɗannan 'ya'ya fitsararru 'yan drama sai ga mutum ya ci karfe hudu na dare jama'a wallahi wannan sharrin jama'a kun san ya fi yawa a makka fiye da a najeriya kallon diramar hausa an fi a makka fiye da a najeriya me za ka ce garin yaya shiga cikin anguwar shari'a sittin ka je ka ga shaguna dankara dankara an cika su baro ake yawo da ita gida har larabawa yanzu da ba sa jin hausa sai suke yi to sharrin da yake faruwa shine ai a can ba a ɗauke wuta ne nan kwana ɗauke wuta don haka ko ka aro kasar ɗin ƙarshen ta har ranakun aron ka gama cinye su ba a kawo wutar ba amma can ba a ɗauke wutar sai ka gama ta balarabe da waɗannan kasusuwan sai gama ta indiya ta zo siyan kasusuwan a shari'il mansur afwan a cikin shari'il mansur a cikin anguwar shaguna shaguna jama'a sannan kuma duk wannan fitsarar ita take fassara wai yanzu haka hausawa suke a najeriya haka haka abinda hausawa suke yi kenan da haka wani ya ga yarinya zai auro kalmar farko da iyayenta suka ce a'a mata a najeriya asiri suke wa kishiya gashi nan muna gani wannan shi yake fassara literature da culture da menene na najeriya allah ya kyauta to jama'a kun ji ya ce in dare ya tsawo abin da zaka ji mutane suna ta yi kenan mene hira to wai abin da ake so kenan a ga albaniya bakin supermarket kaza ya zauna ana ta tuntsura dariya dan an ga wani malami a Zaria ko a Sokoto ko a Katsina ko a ina ne shi ma ne to shine ake cewa me yasa shi albani ba a ganin shi a'a gaskiya jama'a na tara littattafai ne waɗanda ina ina ta karanta a bibena ni a ka'ida duk littafin da na mallaka jama'a kun ga wannan littafin wannan littafin jama'a cikin watan sha'aban samir ya ayo mashhur ya aiko min da shi kafin ya zo kafin ramadan ya kare na sauke abuna kakab na karance shi haka ni duk wani littafi da na siya zama nake in karanci abuna gaba ɗaya kuma karatu ba wai na zuƙu ba karatu sosai nake tsaya in karanci abuna in kuma na yi refarin ɗina ga wani wuri in wannan littafin na kusa sai na koma na duba tukuna saboda ni na sa kaina kuma wannan ibada ce don haka ba gaggawa zan yi ba kuma ba ina faɗa muku haka bane don ku san waye ni a'a don ku san a ina ne lokacin yake tafiya da ya zama ba ni da lokacin da zan fito hira to su ko waɗancan malaman manya-manyan malamai ne duk sun karance littattafan baki ɗaya sun haddace don haka tunda sun gama to shine na ce ni ma in na gama na haddace duka gaba ɗaya duka to amma matsalar kuma ni kuma na ce duk littafin da na iya sai na karantar tukuna insha Allah to in na gama karantawa kuma na gama karantarwa gaba ɗaya to kun ga yanzu an kai kut kenan to ni da kaina zan yi gidan hira ba sai na je hirar shagon wani ba zan yi wurin hira istiraha a je a yi hira a shakata in ce mun gama abin da muka zo yi duniya don haka mun gama assignment din Allah bari mi namu to amma in ba a samu wannan ba to gaskiya ku yi hakuri ba za ku gani na irin wannan hirar amma na tsaya jiran wani za ka iya gani na zauna saboda ina jiran wani to shi kenan sai a dan cike amma matsalar ni ko banki zan je jama'a tun da bankunan mu na da matsala sai ga na dan rike littafi da na ji an ce da matsala network ya yi down sai in ce to shi kenan ya yi down eh to shi kuma ni ko barin yi up sai in zama nan ta karatun littafi har network ya dawo shi kenan sai mu haɗu kafin nan na gama sai ga wani lokacin zama na a banki awa ɗaya na sauke wani littafin shi kenan khalas alhamdulillah suna nan a layi biyar da kaga littafin barkatai ni na sai da na tsara waɗannan new arrivals ne waɗannan na gama da su wannan kaza wannan kaza duk a tsare suke a cikin kwakwalwata wannan ya kai ne in faɗa muku ku sani jama'a ba na zariya ba kawai na ko'ina da suke zargi na akan cewa na ki ba da lokaci an ki gani na a kasuwa ana hira ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza za ku ji ibnul jauzi abin da yake cewa sai cewa in tsalar da haru idan kuma rana ta tsala fabin naumi sai ga suna ta bacci tunda an kwana hirar banza ka je maka ka gani galibin laraba yau haka suke Allah ya sa ka samu kasar ɗin da na kana yaɗa muku wanda Salihul Munajjir yayi wanda ya sa mishi ma za ya hadisu tahta al-ardi in ba ku samu ba ku yi magana yana nan malamin yake faɗin irin halin yadda suke a Saudi Arabia haka suke yanzu suna can za a yi ta hira har karfe hudu na asuba sai kuma a je a kwanta sai ka ji mutum ya ce la ahad yastaqizni min an-nawm khalluni na'im kada shegen da ya tashe ni bacci zan kwanta karfe hudu yanzu shikenan sai kwance shi sai karfe takwas ko goma ya tashi sai ya sallah asuba ya fito ya samu abinci ya ci sai kuma sai ya koma sai ya dan shakata ya shakata ya shakata sai kuma a fito hira da la'asar shikenan saboda gwamnatin tana wadata su da abubuwa kaza kaza kaza kaza gaskiya har bana sai da wani aboki na yace shi ya ga ina matsawa kaina game da yawon karatu na ce mishi wallahi ni kuma nishadi nake nishadi nake ka ganni gidan wannan malami in je gidan wannan malami in je gidan wannan malami in yi kaza in yi kaza in yi kaza ni nishadi ne ban matsawa kaina ba amma shi kuma yana ganin na matsa ne to amma shi kuma matsalar na ce to kai kuma na ga ko 1% za ka yi kai kuma ga kaɗan nan ne ko sau ɗaya shi kuma ba inda yake zuwa karatu ya ce gaskiyar lamari tun da ya gama sakandare bai sake zama ko a halka wani malami ba tuni ku kun ga ɗalibin ilimi ne ina neman ilimi ne ko insha Allah tun da nema nake na ganin da zan samu sai abin sai ce wahum sai ka gansu bayan baccin kuma wahum fi atrafin nahari idan gefen yamma kuma ta wato gefen yamma kamar da la'asar kenan ala dijila sai kuma ka gan sun tafi kogin dijila wannan kogi ne a bagadad ba na sai su tafi kuma bakin kogi irin zaman nuzuha kenan ko zaman picnic kenan au fil aswaki ko kuma sai ka gan su sun tafi cikin kasuwanni to kaji din sai a tafi kasuwanni kuma ainihin bayan la'asar kenan sai shi malamin ya sauri ya ce wa kana bin al-jawzi ya ishu fi bagadad ibn al-jawzi yana rayuwa ne a bagadaza don haka ka ji ya ainihin faɗi wannan ko kun fahimci wannan don wannan kogin a bagadaza ne shine dijila din kamar nan a ce kogin yalo ko kogin kaza kaza kaza kaza kaza sai ce fashabbahatuhum bil mutahaddisina fi safinatin wa hiya tajri bihim yace dan haka sai nake kwatanta su da mutanen da suke hira a cikin jirgi jirgin ruwa ne yana ta tafiya su kuma suna me suna hira wa ma inda hum khabarun ba su da wani labari ba su san me ake a duniya ba ko hirar da suke a nan kuma fa ba za ta amfanar da su ba ba za ta rage musu tafiyar ba ba za ta yi wani abu ba sai ce wa ra'aitun nadirina sai naga yan kaɗan ne cikin mutane kad fahimu ma'anar wujud suka san ma'anar da ta sa Allah ya kawo su duniya yan kaɗan ne jama'a wannan magana fa yau shekara ɗari takwas da talatin da uku ya mutu da faɗinta ba yanzu ne yake yin ta ba yana siffanta mutanen zamanin shi ne ibn al-jawzi yana da wannan ɗabi'ar shine yake cewa wa qad kanu idza uddu qalila fasaru al-yawma a'azza min al-qalili yace a da malaman hadisi yan kaɗan ne sai yace a yanzu sun zama kaɗan ɗin kaɗan wai shekara ɗari takwas kenan to a yanzu kuma fa kaɗan ɗin babu sai yace fahum fi tabi'a ko fi ta'iba haka ne sai ke cewa fahum su waɗannan ɗin da ya ce ‘yan kaɗan ne da suka fahimci rayuwa ko fahum fi ta bi'ati zadi suna nan suna yunkurin tattalin guzurin lahira wata hayyulin rahil kuma suna nan suna ainihin shiryawa don tafiya lahira su 'yan kaɗan ɗin da suka fahimci dalilin da ya sa ka kawo su nan duniya za ga suna faɗi tashi wajen neman guzurin lahira za ga suna ta shiryawa tafiya lahira fallaha fallaha fi mawasimal umur mana yace ina roƙonku don Allah don Allah ku rinka kula a lokacin bukukuwan rayuwa me yake nufi da bukukuwan rayuwa lokacin sallah karama lokacin babbar sallah ice ina roƙonku ku rinka kula da lokaci a wannan lokacin wal bidara al bidara qabla al fawat ku yi gaggawa ku yi gaggawa ku bauta wa Allah kafin lokaci ya ƙare wa nafisu zaman ku yi ainihin munafasa wato ku tafi tare da zamani zamani na tafiya kuma kuna yin abin da ya kamata shine munafasar malam abu gudda ya ce ta'awudhu ibn al-jawzi min suhbatil battalina neman tsarin da ibn al-jauzi yake yi da abota da shashashen ɗalibai su ne ya kira suhbatul baffalina ibn al-jauzi ya ce wa a'udhu billahi min suhbatul baffalina shi fa wannan malami yana ɗibowa ne kai tsaye daga littafin saidul khatir dan haka maganganun na ibn al-jauzi ne babukan ne kawai abubuwan da ya biya yi dan maganganun su garu wannan shi yake kira editing ya dan babukan ne dan maganganun ibn al-jawz ya ce wa a'udhu billahi min suhbatil battalina ina roƙon Allah ya tsare ni daga zama da shashashan ɗalibai laqad ra'aytu khalqan kaseera yace naga halittu masu yawa yajruna ma'i fi ma'tadun fi ma'tadahun nas min kasrati ziyara mutane suna ta ainihin zuwa wurina irin yadda suka saba zuwa wurin mutane na yawan ziyara kun gane sun saba yawa ne ya je wurin wannan ya ce ni ma sai naga suna yawan damuna da irin wannan ziyara da suke yi wa yusammuna zalika taraddud wai wannan kai da komowar da suke gidana wannan ya zo wannan ya tafi wai sai suke kiranta hidima wai suna zuwa su nemin hidima ne wa yutiluna julusa sai su dade suna zaune a gidana wa yujruna fihi ahadithan nasa su ta jawo labaran mutane wa ma la ya'ani da abubuwan da ba su da muhimmanci wane yayi kaza wane yayi kaza wa yatakhallaluhu ghibatan har ma kaga giba gulma tana shiga cikin tsakankanin maganganun nasu ina fatan kuna fahimta wa hadha shay'un yace wannan wani abu ne ya fa'aluhu fi zamanina kathirun minan nasi a zamanin namu mutane da yawa suke yin shi jama'a shekara 800 kenan fa wa rubbama talabahu al-mazur yace wani lokacin kuma shi wanda ainihin wato ake ziyarar nema yake neman a zo a ziyarce shi a yi wannan hirar ba shi ibn al-jawzi ba yana faɗin halayen mutanen gari ne wani lokacin wanda ake ziyarar nema zai nema a wane yau ba za ku zo hira ba ne wata shawwaka ilaihi har ma ya rinka shauki zuwa ga a zo gidan shi a yi wannan hira wastau hasha min wahada har ya rinka jin rashin daɗi in an bar shi shi kadai wa khususan fi ayyamit tahani musamman ma lokacin ainihin wato murna wal a'yad da lokacin ainihin idi karamar sallah da babba da makamantansu sai kaga wannan su kwashi jiki su je ziyarar wannan wannan su kwashi jiki su je ziyarar wannan gashi yace fatarahum yamshi ba'dhum ila ba'd sai kaga waɗannan su yi nan wurin wannan waɗannan su yi nan wurin wannan wala yaqtasiruna ala alhina ba za su takaitu akan alhina ko alhana wato kawai wani barka da sallah an yi sallah lafiya eh kowa ya kama gaban shi wassalam da kuma sallama assalamu alaikum ba za su takaitu akan haka ba jama'a salaf iya abin da suke kenan assalamu alaikum wa rahmatullah an yi sallah lafiya to Allah ya karba mana Allah ya karba muku sai ka wuce sai ya wuce to yace su ba sa takaituwa akan haka bal yamzijuna zalika bima zakartuhu min tadyi'iz zaman sai sun rinka cudawa tare da abin da na faɗi na bata lokaci malam ya ce qiyamuhu bi a'malin la tamna'u min al muhadathati waqta liqa'i az-zuwar to idan aka ziyarci ibn al-jawzi kun gane shi baya yin irin yadda ni nake yi kun gani ba ma zan fito ba amma shi sai ya ce shi gaskiya ba zai yi ba dan kasa zarge shi tunda sun riga sun saba in baka fito ba ko in ka fito kake sauraron su je suna zargin ka to shi sai ya miƙe sai ya rinka yin wasu ayyuka sanda aka ziyarce shi bari ku ji gist na ainihin babin wato sakamakon abin da babin yake cewa ibn al-jawzi yana da ayyuka iri biyu akwai aiki na karatu da na rubutu wanda dole sai in yana ɗaki shi kadai akwai kuma aiki na feke alkalami da gyaran takarda da shishiryata da makamantan wannan to irin waɗannan ayyukan gyaran takarda da feke alkalami sai ya basu ya ƙi idan ba kowa sai ta rubuce-rubuce idan waɗannan battali na shashashen ɗalibai suka zo ana ga wata malam an yi sallah lafiya munan duk gayyaka ce daga ina a'a daga ƙauren namo da a'a daga ina daga billiri sun taho to kenan suna zuwa in suka zauna aka gaisa aka gaisa sai je sai kwaso buhu guda na gamba ko na kara sai zo ya zauna ana hirar yana fekewa sai kuma ya tashi yana gyara takaddun wato wannan lokacin da suka zo suna hirar tunda rubutu ba zai yi ba karatu ba zai yi ba sai ɗauko ayyukan ƙarfi kuma sai ya ci gaba da yi shi ne abin da babin ke cewa bari ku ji karatun sai ce falamma ra'aitu anna zamana ashrafu shay'in yayin da naga cewa lokaci shine mafi darajar abu wal wajibu intihabuhu bi fi'l alkhairi abin da kuma yake wajibi shine kai kokarin tafkar lokacin nan da ayyukan alheri karihito zalika sai na kyamaci wannan ziyara wa baqitu ma'ahum baina amraini sai na zama a tsakanin su tsakanin abubuwa guda biyu in ankartu alaihim idan ne musu musu nace su daina ziyarata waqa'at wahshatun to sai kuma kiyayya sai ta faru tsakanin ni da su da kyama shine irin yadda ni ya faru gare ni da jama'a kenan ko kun fahimta jama'a to amma ni ban yi nadama ba shi ibn al-jawzi yana faɗin tashi mafitan ne amma ni kuma ta mafitan shine ni ba ma zan saurare ka ba amma shi sai ce in ya kyamata ya nuna a a a yace to kiyayya da gaba kuma za ta faru li mawdi qat'il ma'luf yace saboda matsayin na yanke musu abin da suka saba kun fahimta jama'a wa in taqabbaltuhu to abu na biyu kuma in na karbi ziyarar tasu eh to na shantake tare da su kenan minhum ba az-zaman to zamani na zai lalace zan yi asara ko kun fahimci wannan jama'a kenan zan gama mai sharholiya kenan in biye musu ya ce to fasurtu udafi udafi'ul liqa'a sai na rinka ture wannan ziyara da suke zuwa wuri na juhudi da gwargwadon iko na fa'iza gulibtu kun ga shi ma yana kaucewa kenan sai ce sai rinka ture su amma ta hikima amma ya ce in suka yi nasara a kaina kasartu fil kalam sai in rinka takaitawa wajen magana li'ata ajjalal firaqa don a yi marmaza a rabu ko kun fahimta jama'a iyayenmu da kakanninmu fulani ko kun sayar da suke gaisuwa in ka haɗu da bafulata ne har sai ce ina kwana lafiya lau lafiya lau ya aiki lafiya lau ya kaji ya shanu ya gona ya kaza to gaisuwa fulani nake kiranta iyayenmu ne kakanninmu ne haka suke gaisuwa to wannan irin gaisuwar har yanzu a waya sai ka ji akwai irin wanda yake haka yaya kaza yaya kaza yaya kaza yaya kaza a mu gaiso mai assalamu alaikum lafiya ya aiki in muka ce ya aiki din nan ka karanta na hawa aiki shine komi kawai ya amma sai ce ina kwana wai kuma ina to an ce ina aiki ya aiki ka ce alhamdulillah shikenan to faɗi kai tsaye ko kun fahimta to irin wannan ya ce sai ya kokarin takaita magana don haka mu ma da ka haɗu da mu ala gafa ta malam lafiya lafiya lafiya lafiya sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah duk ta bada ansa wannan gaisuwar taka shine sai ce sai in sauri in takaita magana don dai a gaggauta a rabu summa a adattu a amalan to amma kuma sai ne wata hikima sai na tattali wasu ayyuka la tamna'u min al muhadasa waɗanda irin waɗannan ayyukan ba sa hana hira li awqati liqa'ihim saboda lokacin da suke zuwa wurina li an la yamdi zamanu farigan saboda dai kada lokaci na ya tafi a banza wato shi lokacin ziyara ma kun gani haka suke cewa daga Maiduguri da Yobe suke ya zo ziyara sai in ce to mun karbi ziyarar ka Allah ya saka da alheri kaza kaza kaza inda dan littafi ko kasa sai in ce to gashi Allah ya sauke mu lafiya sai ce ya zo ne yana su za a zauna abin da zai ce mishi leko gani kaga waɗannan tafai ce eh to in na sauke su zan aika maka ka zo to shi a unguwarsu yana ganin ya je ya dan fara arba'un hadisi ya yi musu hadisai bakwai ya zama babban malami to in ya ga waɗannan sai ya rufe baki wallahi jama'a barin gaya muku ba alfahari ba duk littafin da nake so a duniya yau na mallake shi duka duk inda yake a duniya na mallake shi sai da zan yanzu haka a maktaba shankitsi da ke jidda na bar musu kuɗi waɗanda ba su gaza naira dubu ɗari biyu da wani abu na najeriya ba in na tuna littafi sai in ce musu abin nan zuwa watan da ya wuce littafan da na gama tunawa ina bukata a rayuwa har yanzu ina da sauran riyal ɗari biyar ba wani littafi a duniya kuma da nake so to kuma littattafan nan jama'a wallahi ba fariya nake ba kuma ba ina gaya muku ne don ku san waye ne ba ba ni bukatar ku sani amma ina faɗa muku ne don ku san me nake duk littafin da ya zo zan shirya abuna a kanta to zan fara karatun shi ina abuna a hankali a hankali har sai na sauke shi shikenan na gama da shi ran da bukata ta kama sai dai ka ji na reference da shi ina fata an gane wannan to jama'a kun ji sai ke cewa to shikenan sai na tattali wasu ayyuka waɗanda ba za su hana hira ba faja'altu min al-isti'dad li liqa'ihim ko qat al-kaghid yace to sai na tattali teke wato gyara takarda ai kassal waraka don kun san su lokacin ba takardu ne suke da su efo da sauransu ba za ka siyo bangajejiyar takarda ne kai malami kai baka zo ka yanyanka ta gwargwadon yadda kake so ya ce to sai takardun da na san zan yi rubutun littattafai idan suka zo daidai wannan hirar to sai in tashi sai in fara yanyanka takarda wa baryal aqlam da kuma feke alkalami feke alkalami da ake da reza wa hazmat dafatir da kuma ɗaɗɗaure takardun da na rubuta waɗanda na rubuta sai in shishirya su sai rinka ɗaurewa ana hira ala gafata malam ai yau baka ga sarki ba da yayi hawa ka yau kai ka ga hakimin birni irin dawakan da ya sha ala gafata malam yace eh Allah ya taimaka sai ka ji ya ji altafa ya ɗaure haka eh eh ai ala gafata malam yau kai inda ka ga yadda doki aka yi a filin su kuwa wai wai wai wai wai wai sai ka ji yana cat cat cat yana haka suke yi shi ba zai da wannan lokacin ya tafi a haka ba tunda dai su baddalina ne to shi ko ba baddalin ba cikin baddalina sai ce fa inna hadhihi al-ashiya waɗannan abubuwan labudda minha babu makawa tunda dole sai yayi su tunda zai yi aikin ko waɗannan gyara takardu ko to sai saka su a lokacin da ba sai kwakwalwa ta yi tsaya ce wani abin nan ba sai ce wala tahtaju ila fikar waɗannan ayyukan ba sa tsayawa ba su buƙatar sai ka tsaya ka tsai da hankalinka wuri guda wa huduri kalbin ba sa buƙatar sai ka halarto da zuciyarka sai ce fa arsattuha dan haka sai in tattali waɗannan ayyuka in aje su suna suna jira na li auqati ziyaratihim daidai lokacin da suke ziyara li Allah ya bi a shay'un min waqti saboda dai wani abu na lokaci na kada ya gudu kada ya barnata kun fahimta jama'a ko ba kwa fahimta jama'a ku yi hakuri saura kamar minti ashirin ne in Allah so za mu cika kasan na biyu din dan na ga mun koro wannan ne bai kamata a ce a tsaya ba ko gwamma a ƙarasa ku yi hakuri insha Allah sai kuma ya ce sharaful wakati darajar ainihin wato lokaci la ya arifuhu illal muwaffaquna in ba Allah ya maka gamdakatar ba ma ba za ka san darajar lokaci ba jama'a yanzu ku dubi wacce hikimar da ne jama'a na tafi ina neman kuɗi ne nan zuwa aka yakai ta gaya su mala abdul wahab a yanzu albani ya daina karanta yanzu kuɗi yake nema a yanzu malamin kuɗi yake nema wallahi na tafi neman kuɗin da za a gina da'awar ne don haka yanzu in na ga dama jama'a wallahi zan iya cewa har mutu ba zan sake fita zariya ba insha Allah kuma zan ci zan sha za a ci gaba da da'awar to kaga ashe waccan abin da aka yi ne to amma a wannan lokacin sai ne istismarin lokacin sai ne manajin lokacin a karatutukan jami'o'i da polytechnics da menene na Najeriya akwai abin da suke kira long term distance learning karatun da yake sai a shekara za ku je ku yi wata guda in digiri din za a yi shekara hudu ne sai a ce muku shekara biyar sai na je ne ta irin wannan SE ne nan menene nan menene nan menene sai na je ne ta tattaro karatun kuma kuna a wurin ku kawai na fita sai a ce ya tafi neman kuɗi ya tafi shikenan sai na je gari kaza wani ya gani algafa ta mala a zuwa mana wa'azi sai in ce kai ba ni wani ma ya ce kai wannan kama albani wani lokaci ina uni jos a university jos wani ina je yana cewa kai wannan kama albani sai ne rugo da wuri algafa ta mala ta Allah ba kai ne albani musu ne ce a wannan kamar shi wallahi ba na je koyon karatu ne a nan lokacin haka ne ta bin abu na tsalli tsalli tsalli tsalli haka sai ta yi ina neman kuɗin nan ina kuma abin nan na yi manajin lokacin ko kuma nan na je wurin mala abu da yake shi bai da abin nan bai da kara sai ta taliban ka sun zo nan sun ce yanzu kuɗi kake ta nema kuɗi na ce kware da gaske mala abu da ce ba ga na ji kamar ko ba kada ba ka neman kuɗi sai in biye musu muna da manufa ne jama'a tunda muka ga mutane ba su shirya a haɗu a cimma manufar ba mu ba za mu bari te crash ba dole mu tashi mu homework mu aiki don tabbatar da manufar shine abin da muka yanzu don haka ba kuma ta ba wannan taron da muka yi na fito ne wata magana wadda ina jin yau ne kuke ganin fasarar ta nace jama'a ni fa na fito da awan ne yanzu na shirya to ni na san shirin da na yi insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam yake cewa babu wanda ya san darajar lokaci sai waɗanda Allah ya datar ya ce wa laqad shahadtu khalqan kafira na ga halittu masu yawa la ya arifuna ma'anar haya ba su san ma'anar rayuwa ba ba su san me yasa Allah ya halicce su ba faminhum man aghnahu Allah an takassubi daga cikin mutane akwai wanda Allah ya wadatar da shi ba sai ya je ya yi aiki ba bi kafarati malihi saboda yana da dukiya mai yawa madadin wannan dukiyar mai yawa ibn jauzi yake nufin wannan mutumin ya je ya amfani da ita wajen ilimi jama'a ku dubi imamu suyuti imamu suyuti ya gaji dukiya mai yawa sai ya amfani da ita wajen neman ilimi yada ilimin har garin katsina sai da suyuti ya zo ya karantar da tafsirin jallalaini ya gina musu masallaci ya wuce sokoto ya karantar ya wuce kano a cikin karni na tara zuwa karni na goma suyuti ya wannan saboda me yana da kuɗin ya je karantar da ku ya sai abinci ya baku ya gina muku masallaci ya tsallake ya baku yasa kaga tafsirin jallale ne duk duniya ya yaɗu babu ƙasar da suyuɗi bai shiga ba ha yadda ya je haka haka ya je can wajen balkans can wajen duwatsun nan masu wuta wajen bosnia da armenia da kaza haka ya je ko ina a duniya sai da ya je wannan aikin saboda yana da kuɗi da ya dawo bayan ya gama karantar da ɗaliban shi da ya dawo kuma sai ya ce bari ya koma bakin nil sai je bakin kogin nil sai ya gina ainihin gida ya gina masallaci ya gina ainihin library sai ya zauna ba abin da yake sai rubutu da karanta sai rubutu kawai karantarwa ya ce ya raba ɗaliban shi su ta yi har ya mutu bai sake karantarwa don duk abin da ya sani ya karantar sai ce to bari yanzu ya zauna kuma ya ta rubutawa shi yasa duk wani fage sai ka ga suyudi yana da littafi a ciki saboda haka ku abin da kuka fahimta daga mutane da ake zaune nan ce wane yana neman kuɗi me yake so ya yi kawai ko a wurin ku neman kuɗi duniya ake so mu kuma kuɗin lahira muke so in ba haka ba jama'a wala duk wata mota da iri na zai taka ta zan taka kafira a nan zaria ai na zo da yar wata mota ta wadda bata wuce ma miliyan biyu ba nan duk na ga wasu sun gigice in na da ita kawai jefa ta kawai shike ne ce in zo muku da wannan din ta zaria nake kiranta duk abin da ya lalacewa ba na gyara in dai za ta yi tafiya kawai shi kenan fitila ta fashe zai ce ba komi ta zariya ce ai ba wanka ba wanki ita irin ta ce mutanen zariya zai daidai da imanin su don agan ka da jib to sai wani sai ne mai ridda da shi ne da za kawai shi kenan in na je abuja wani lokacin ne sha'awa sai in ɗauki wajen babban ban yi sha'awa ba kawai shi kenan can abuja ma sai in ta yawo da wannan aska kawai eh to shi kenan Allah ya kiyaye wallahi tallahi jama'a ba fariya ba wallahi ba duniya muke nufi ba in duniya muke nufi wallahi al'azimi jama'a ba za mu kama wannan hanyar ba wannan hanya ba ta da alaka da neman duniya lahira muke nema jama'a so muke mu zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin aljanna manzon Allah ya ce wannan nawa ne mana hidima to alhamdulillah kamar yadda kaga muridin dariƙa fata ike shehi ya san shi in za a tafi kaulaha shehi ya rubuta mai takarda ya ce kai namu ne kawo taimako zai ji kakashi ta yanke faɗa shehi ya san shi to mu kuma in dai manzon Allah ya san da mu a lahiran nan ce wannan nawa ne alhamdulillah duk gogarmayar da muke kenan jama'a insha Allah kuma muna fata Allah ya cika mana burin mu daga ƙarshe sai malam yake cewa sai kaga daga cikin su akwai wanda Allah ya wadata shi yana da dukiya ba ma sai ya biya nema ba amma kuma fahuwa yaqudu fi suqi sai kaga ya je ya zauna a kasuwa aksaran nahari mafi yawancin yini yanzu ilan nasu yana kallon mutane ita kallon mutane kawai yi kasuwa ya zauna kuma ita kasuwa jama'a bala'i ce larura ke kai mutum kasuwa annabi ya ce ka zama kai ne na ƙarshen shiga ka zama kai ne na farkon shigarta na fitarta ka zama kai ne daga ƙarshe za ka shiga ka zama kuma kai ne na farkon fita ma'ana larura ce saboda annabi ya ce kasuwa dandalin shedan ce nan shedan yake kafa tutar shi kullum saboda haka in ba larura ba jama'a ba abin da zai kai ka kasuwa in ko ka je to isan ruwi ka gama abin da kake kai marmaza ka fice to amma ibn al-jawzi yake cewa sai kaga irin wannan shi ba ma neman kuɗi ya tafi kasuwar ba hira ya tafi kasuwar kawai ya je ai ta kallon mutane wannan ta wuce a dan jawo hijabin ta wannan yarinya ta zo a ce ke zubo mana gyada nan wannan ta zo a ce ke kaga yarinya nan kama ba nan kwana muka daura da uwar ta kaza kaza ke wallahi alhaji wallahi ku ba kwa kama girman ku kaza kaza to wai haka ake so a ga har malamai fa na ahlus sunna akwai wadanda suke haka a garurukan su jama'a sun zama kamar bin su rayuwai shine ake zargin wai me yasa waɗannan kalmomin da kuka ga na rubuta jama'a na rantse da Allah ba kirkirar su ne na faɗa ba mutane ne suka yi min kukan haka shi yasa kalmomin sun wakilci koke-koken su ne kuma kaɗan daga ciki Allah ya kiyaye sai ke cewa wa kam tamurru bihi min afatin cuta nawa ce za ta wuce ta gaban shi wa munkar da mugun abu kana malamin ahli sunna ka je ka zauna a kasuwa ba kasuwanci kake ba ba ruwa bace kawai ka je hira ne sai ga wata dirkekiyar arniya ta zo ta wuce gabanka ta goga maka jiki kuma sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai kai ka ƙarya kake wa minhum man yakhlu bi la'bi shatranj yace wani kuma sai kaga ya koma gefe guda yana ta wasan kwado kwado ko wasan dara shine shatranj wa minhum man yaqta'u zaman bi hikaya bi hikayatil hawadith wani kuma sai kaga ya cinye lokacin shi bi hikayatil hawadith anis salatin yana ta ba da labarin abubuwan da sarakuna suka yi sai a ce wai ai yau kai kaga su yar aduwa sun je taro yau aka wuce da motoci garin nan gwamnonin arewa sun yi taro kawai yau fa an ƙara kuɗin aikin hajji ai kaza kaza yau fa wa ya ya ya ta labari ai wallahi tallahi yau idan sanatan mu ya zo nan wallahi za mu je wurin shi ka yace wani sai kaga ya cinye lokacin shi da labarin masu mulki kawai walgala da tsada yana ba da labarin tsada hajji ta yi tsada shinkafa ta yi tsada jama'a wai kai ka ji takin zamani bana la ilaha illallah dama mai bakan da ya ce kaza duk irin wannan zaka ji mutane suna abin nan war rukhs da kuma labarin araha yace kaza yana araha sai dai bamu da kuɗin sai haka siddan fa zai zo kirkiro wannan labarin fa ila gairi zalika ibn jawzi yace da dai wasu labaran haka zaka ji mutane suna ta yi dan Allah jama'a wannan maganganun da yake faɗi ba haka suke faruwa ba yanzu kuma wannan maganar fa shi a bagadaza yake amma kai da kake rayuwa a kano ko a gombe ko a bauchi ko a ina ne yanzu sai ka ji kama a garinku yake kuma ga littafin da ya rubuta duk a cikin wannan littafin aka ɗauko maganganun saidul khatir haka ku samu littafin ku ji sai ma na yake cewa fa'alimtu sai na san cewa annallaha ta'ala lam yuttali ala sharafil umri wa ma'arifati qadra awqatil awqatil ko asiya illa man waffaqahu Allah illa man waffaqahu to daga nan ne sai na gano cewa lallai babu wanda ya leko darajar rayuwa da kuma ya san girman darajar zamani lafiyayye sai wanda Allah ya datar da shi wa alhamahu sai kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya kimsa mishi hikima ihtina mazalika don ya ci amfanin wannan lokacin shi yasa kuka ji malam Abu Hudda ya ce darajar zamani ba wanda ya santa sai waɗanda Allah ya wagam da katar wato bayan da Ibn Jauzi ya gaba ba da labarin halayen mutane ne sai yake cewa daga nan ne sai na gane kenan ba wanda ya san darajar zamani sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi don haka sai ya ce wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim babu wanda zai kai gare ta wato ba wanda zai kai ga riskan wannan ya gano haka sai mai babban rabo nas'alullaha azza wa jalla an yu'arrifana sharafa awqatil umri muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu darajar lokuta na rayuwar mu wa an yuwaffiqana li ko muna roƙon Allah ya datar da mu mu ci moriyar zamanin mu jama'a kun ji ƙarshen ainihin wato karatun da na so in yi mana daga wannan littafin iya abin da ya shafi Ibn al-Jauzi wannan littafin gashi nan jama'a sai kai kokari ainihin ka same shi qimatu zamani inda ulama'i kwanaki musamman suka zauna suka yi darasi a cikin wannan littafin a tashar ikra al-faba'iyya jama'a live darasi aka tattaro malamai aka yi munakasha akan wannan littafin Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ina ganin da wannan jama'a na amsa kamar gaba ta farko da gaba ta biyu da gaba ainihin ta uku sannan sai maganar gayyata maganar gayyata abu ne mai sauƙi jama'a gayyata mutanen ƙasanmu saboda mulkin mallaka da aka shiga jama'a an sa komai ya zama daga litinin zuwa juma'a haka ne amma gaskiya ni barin gaya muku hutun asabar da lahadi da ake ban yadda da shi ba ni hutun da na yadda da shi shine wanda salaf suka sunnanta karanta littafin fara'idul jalila na malam abdullahi gwandu sayyidina umar shi ya sunnanta yin hutun alhamis da juma'a don haka idan darul hadisi salafiya ta fara aiki bayan mun gama gidata da ikon allah alhamis da juma'a ne zai zama hatta firamaren mu da sakandaren mu wanda yanzu ma muna neman university ne jama'a duk waɗannan ayyukan mun shirya musu ne insha Allah amma ana tafi kan isa da ikon Allah mu ba za mu karatun alhamis da juma'a ba wannan mu ba matsalan mu bace yau ranakun hutu ne to asabar da lahadi jama'a a yanzu kafin a kai ga gina darul hadis to asabar da lahadi da juma'a su ne na tattara ranakun karantarwa ta daga karfe tara na safe ranar juma'a zuwa sha ɗaya shine zan karantar da mata 'yan ajin saudatu ummul mu'minin sunan ajin kenan sannan daga karfe ainihin hudu karfe hudu na ranar juma'a akwai kuma aji wanda yake sunan shi shi kuma aishatu siddiqa a kaduna ajin yake daga karfe hudu zuwa karfe shida nake mata ne su ma zalla sannan daga karfe shida din nan waɗannan suka fita akwai ajin aliyu ibn abi talibin su kuma maza ne ne musu daga karfe shida din nan zuwa karfe takwas sannan na ga dama in kwana a kaduna na ga dama in taho na ga dama in kada in yi harkata amma dai dole kuma karfe shida na safe za ta yi mini a gida saboda a gida kuma akwai yarana da yaran makwabta da nake karantarwa da safe daga karfe shida ranar asabar zuwa ainihin karfe bakwai in yi musu darasin awa ɗaya ko kuma rabin awa sannan sai in huta in yi wanka kuma sai in fito karfe tara sai in fara karantar da 'yan ajin abubakar ne siddiq ranar asabar sha ɗaya sai kuma ainihin 'yan ajin abu huraira sai su shigo ko idan suka shigo aka yi musu darasi zuwa karfe ɗaya sai in je in huta daga karfe ɗaya ɗin nan zuwa karfe biyu in yi sallah azhar in huta in karya a lokacin ku kiyaye sai karfe ɗaya zan karya na karya na huta sannan kuma akwai 'yan ajin fatimatu zahara a gidana za su taru su kuma daga karfe biyu zuwa karfe biyar in yi musu karatu sannan sai in kwanta sai in yi bacci in ne bacci na awa ɗaya zuwa karfe shida sai in tashi sai in wanka sai in kintsa sai in ci abincin yamma shine kuma sai in shirya fitowa karatun bukhari a nan kun ji yadda na tsara asabar da lahadi da juma'a to kuma mutane sai su ce za a gayyace ni ɗaurin aure rana asabar ba na zuwa ko ni ne zan yi aure in ka ce ran asabar za ka ɗaura auren to ba zan zo ba kuma ni nake zuwa ɗaurin aure na da kaina ni nake karɓowa ma'anar wannan ke ne yanzu in zan auri yarka to in ka sa ɗaurin aure ran asabar aure ya ɓaɓe ko lahadi ba zan zo ba ba zan ce ai saboda a'a ba zan zo ba kuma wannan ra'ayina ne ba wai dole sai ka bi ba kai zaka iya yin yadda kake so amma ni dai asabar da lahadi na riga na sadaukarwa da waɗannan ɗaliban kafin a gama gina darul hadis za gama gina darul hadis darul hadis tana da malamai da yawa to shikenan lokacin zan samu saukin lokuta mai yiwa lokacin zan iya zuwa ɗaurin aure zan iya zuwa jana'iza zan iya zuwa kaza ranar asabar da lahadi da juma'a amma dai zuwa yanzu waɗannan darussan in ba ruwa ko wata larura ba lallai babu abin da zai sa don na yi bako ko makamantan haka na rantse da Allah wanda babu abokin tarayya da gaskiya sai shi ajiya asabar bako nake da shi wanda zai ziyarce ni jama'a gwamna ne na wata jiha da ya matsa ya matsa ya matsa sai ajiyan zai zo shikenan sai na sa aka abinci aka aji shikenan sai na kashe wayoyi na ina can wurin darasi in ya zo dai ga abinci nan iyalai su gabatar mishi kaza kaza ya ce shikenan to ina ma alhaji ba san da malam ba buga waya ba inda za a same shi saboda na ce mishi ya kuma ma sani ma don ya sha ji a kaso zuwa ka'idar kenan kawai haka na daukar wa kaina to don haka ba compromise a wannan to matsalar ita ce ɗalibai daga nan kongo ɗaliban fc ɗaliban kaza sai su ce za su gayyace ni ran juma'a ko asabar ko lahadi ba zan zo ba komai muhimmancin abu amma in ka zo ka same ni personal kuna son gayyata eh a'a da yaushe ne litinin ne talata ne laraba ne alhamis ne sai ku sa da daddare shikenan na ka sa da daddare din nan to zan iya zuwa da daddare in ni ne alkawari kuma ni ba a zuwa a ci gaba da sanar da wa'azi na sai in ni na faɗa don wani kawai da zaran sun yanke shawara za su gayyato albani sai su je su kai gidan rediyo sai su fara faɗi da an zo kuma an ce bayan nan sai a ce to ai malam mun fara sanarwa ai ba ni na ce muku ba don haka duk da ne mini isharar lokaci ya to insha Allah ta'ala zan yi kokari in takaita dangane da abin da ya shafi gayyata jama'a duk wanda zai gayyace ni ya sani da cewa komai muhimmancin gayyata shi kuma kowaye ban rage ba a duniyar nan ko malami ne ko mai sarauta ko mai siyasa kowaye ya sani da cewa dai abu ya shafi asabar lahadi ko juma'a to ba zan samu zuwa ba iyakar ta kenan ko ɗaurin aure ko menene ko karantarwa ko wa'azi duk wani sharhin muhimmanci da zai mini ba zan samu zuwa ba amma in wata rana ce zan iya ɗauka zan sa mishi a cikin lokaci na amma wannan lokacin na riga na yi alkawarin karatuttukan nan to ba fashi jama'a wannan shine insha Allah ta'ala to idan kuka gane wannan abu na farko kenan don haka gayyatar ga yadda take a ka'ida in its formal form a ka'idar gayyatar shine sai ka rubuto zuwa ga darul hadisi salafiya kaza kaza kamar yadda muka faɗa adireshin nan a sama kana gayyatar darul hadisi salafiya ta zo ta maka wa'azi a gari kaza iya abin da zaka sa kenan zan sauki kai ne wane ko ku ne suwana ko makaranta kaza ko jami'a kaza ko kungiya kaza ko makamantan haka wannan mai sauki ne shi kenan in kuka zo gwargwadon yadda muka samu muka zauna da ku shine za mu yi shawarar mu sa lokaci mu da kanmu mu sa rana mu da kanmu sannan topic mu sa ko kuma mu karbi naku in mun ga ya dace amma mu gane topic ɗinku na tsogala ne to ba za mu je ba sannan mu gane wa'azin naka akwai dimokuraɗiyya a ciki ma'ana manufar ka so kake kawai ka zama alfaharin an yi gayyato albani garin nan ai ni kadai na iya akwai wasu alhazan birni yan ƙauye da suke ganin haka ai za su yi alfaharin ka ba to duk kana sakewa slightly na gane babu Allah a cikin abin sai ka ji dace ba zan zo ko kuma abin a'a raddi ne a'a mu muna zuwa karantar da sunna ne don haka tsautsayi zai iya kamawa topic din da za mu bayar ya zama a kanka ne kuma to kaga tsautsayi ya faru kenan sannan sai shirya wurin wa'azi yadda ya dace misali yanzu a ce za a yi wa'azi a cikin garin zaria dan me ba za a yi shi a babban dodo ba dan me ba za a je a samu wani babban fili ba a sai a ce za a je wata tsurkukin anguwa wanda in ka shiga ba za ka iya gane gabas ba in kai bako ne in ka shiga ba za ka iya fitowa ba wannan son zuciya ce a'a wai so yake shi dai a ya kofar gidansa dan ya aje tarihi a'a ina ne ya dace a yi wa'azi yanzu misali kofar gidanmu kofar gidanmu ma'ana kofar gidan mahaifina da kofar gidan mahaifiyata a muciya waɗannan wurin ba su zama suitable ba su dace da ai wa'azi ba saboda duk kwatoci ne irin na gargajiyar bahaushe tsurkukin lungu ne irin na gargajiya ya za a takura wa mutane to amma kofar gidan alhaji tata mai kaji ya dace dan kofar ofis ina sai mu yi yanzu kuma kofar gidan gidan da na tashi ya dace da kaina na gaya mai gidan alhaji na mai da filin na ya zama filin wa'azi na yace yayi daidai to shikenan to amma da zaka zo sai ka ce can tsurkukin daurawa ake so a shiga can wani kwalogo sai a ce ba za a shiga ba saboda me kawai zaka wahalar da mutane ne kuma wurin ba nan ne ya dace ba ya zama kawai manufarka a yi wa'azin amma kai so kake a wai tun da dai ɗaurin aurenka ne walimar ka ce wai a ƙofar gidan za a yi ha ba za mu haka ba don ka tuna mun ce maka ba mu yi karatu ma don mu je mu yi wannan ba kawai wannan a cikin lokaci na ne zan ɗiba in bayar in lokacin darul hadisi ne ko kuma lokacin markaz nan ba za a iya ɗiba a baka ba sannan sai tattalin motar da za ta kai mu ta dawo da mu sai ka shirya wannan sannan da tattalin motar da za ta kai ta dawo da kayan aikin mu sannan kuma sai tattalin kuɗi daidai da gwargwadon buƙatar wannan ainihin hidima da za a yi na wannan wa'azin don in mu muka sa kanmu za mu je wa'azi gari kaza mu za mu ɗauki nauyin komai amma in kai ka zo ka ce to sai ka yi shiri mai kyau mota masauki abinci kayan aiki da sauransu don haka za ka ga abin ya fi ƙarfin mutum guda sai dai ku je ku haɗa kai in ba za ku haɗa kai ba fa ku zo ku shiga darul hadisin kuka karatu ku je ku yi ta karantar da karatuttukan a garinku to sannan wannan ainihin shine dangane da abubuwan da suka shafi tsarin ainihin gayyata sannan ga abubuwan da muke so mu ji in ka zo gayyatar mu kwana nawa za mu yi dole ka gaya mana tun anan kafin mu tafi kwana nawa za mu yi in muka cewa za mu kwana ɗaya ne in muka je baka yi saka ce a ƙwara kwana biyu ba komai muhimmancin abin ɗaya kenan sannan so nawa za mu yi wa'azi in ka ce za a yi wa'azi da safe za a yi wa'azi da rana za a yi wa'azi da daddare sai mu ce a'a ba za mu iya ba in muka ji za mu iya sai mu ce za mu iya to in kai dare mu cewa ai wa'azin so ɗaya ne da in kaje kuma to wallahi ala gafa ta wala mun je mun daura lasifika kaza kaza wannan haka suka yi mana a wani gari amma da jama'a aka ce za a yi wa'azi ne bayan la'asar a zamfara na je kuwa aka gama wa'azi shikenan wallahi ala gafa ta wala ga mutanen gari can sun taru bayan sallar magariba na ce a'a na ce to ga mota mu tafi da Allah wallahi tallahi Allah gafarta wa na ce hai da Allah ba zan sake zuwa wa'azin ku ba tunda kuna da cin amana ba ku da tsarin lokaci ka gani dole sai ka tsawaya ka tsara mana yaya abubuwan suke tukuna ba ba ba muna tafiya bane a shuwa'iyan muna da plans da yawa da muke so mu achieving anan zariya jama'a so mu manufar mu ba mu gyara garin ka ba mu gyara garin mu kai ka zo nan ka koya dan nan ce cibiyar ilimin da ma shekara 200 da ta wuce shine ake so a reviving ɗinta a rayata sannan kuma waye za mu ziyara sai ka faɗa mana bayan wa'azin za a ziyarci gidan sarki za a ziyarci gidan hakimi za a je gidan malam wani in babu shi kenan in muka je wa'azin ka ce malam wallahi a kona alhaji ahli sunna ne ya kamata a ziyarce ta zamu ce ba za mu je ba sai ka koma zariya kuma ka sake ɗauko mu wata rana don haka tun ranar gayyatar sai kun bi kun tsatsara wannan sannan waye kuma zai ziyarce mu muna masaukin mu a zaune za ce ai ga wani malami ya zo zai ziyarce ku in ba a faɗa mana ba tun kafin tafiya in ya zo za mu ce kada ya shigo a ɗalibin ilimi ne zai tambaya don haka sai muka ce abu ne mai sauƙi fa in za ku gayyaci albani sai ku miƙe jama'a za mu gayyato albani wanda duk ya san zai zo yi mai tambaya ya zo gurinmu ya ba mu suna ya ba mu abin da zai mai tambaya mewa ba ku gane sirrin wannan ba jama'a gombe na je sai wani ya ce min sai amfani da abokina sai ce ya zo ne mu gaisa kawai sai ce ya ji wani kasar nawa ne ya zo ya mini tambaya ashe dan sama'iliya ne dan izalar sama'ila idris akwai wani bayani ma da muka zo sai mun zo karatun bukhari tukuna za mu zo za ku ji wasu bayanai yanzu da suka faru insha allahu ta'ala ashe shi ya ji kasa ne wai ni ban ma lura ba ashe da ya zo ma wai bai mini sallama ba saboda ba su yi mana sallama amma ashe shi abokin nawa ya sani dan haka da ya zo kawai shi kenan sai ce ya zo ne min tambaya ya ji wani kasar nawa to akan me sai ce akan kaza ne ya ce ka faɗi wani littafi shine na zo ka nuna mini littafin sai na ce Allah sarki yanzu daga yola na taho zan tafi abuja ne sai mota ta taimok injin mota ta ya fashe a akko shine na sa aka dawo da ni gombe na je hotel na zauna na kawo masauki na je na sai inji ana ɗaurawa aboki na ya ji labari ya ce yana gombe zan sauka a hotel na ce a ban sanar da shi ba don haka ba zan zo mishi ka tsambayi ce wallahi ya yafe in dawo kaza kaza muka dawo na ce don haka ba na ɗauke da wannan littafin ya ce a to yanzu dai ba littafin kenan jama'a ku ji fa yanzu dai ba littafin kenan ka saɗe ya cika wannan ko eh shi kenan ba shi kawai insha Allah duk wanda ya cika ba yanzu dai ba littafin kenan na ce mishi a'a littafin yana zariya ai kaga san zaka tambaye ni ba yace a to yanzu dai ala gafata malam eh ya tabbata kai ka faɗi wannan magana a kasar eh to ina littafin yake na ce yana zariya
wallahi jama'a sai suka je har wurin wa'azi aka je aka faɗa ina nan da kasar ɗin yanzu na yi document to mun tura mishi wakilai ma ya ce magana da ya faɗa ƙarya ne babu littafin yan izalan jos izalar bush kun san haka ake ce musu adama da yola in ba ku sani ba izalar bush abin da suka yi kenan jama'a to kun ga kenan daga gobe yanzu duk wanda zai gayyace ni sai in ce in na zo